أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar subdu goma sha uku da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ashirin da uku da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu zariyat mun tsaya akan aya ta 37 yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 38 muna roƙon Allah ta'ala ya kama mana a cikin faɗin daidai ya gafarta mana a cikin kuskure mi Allah ya ce wa fi Musa id arsalnahu ila أعوذ بالله fir'auna من الشيطان الرجيم na'am
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين fatawalla فتولى بركنه وقال ساهر أو مجنون fa akhadnahu فأخذناه وجنوده في ال... فنبذناه في اليم وهو مليم
a daren jiya mun ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da mutanen annabi Lut saboda wani mugun aiki da suke yi wanda Allah ta'ala bai yarda ba wannan alfasha ta yaɗu a doron duniya don aka halakar da su tun daga na farkonsu har ƙarshensu har jaririnsu gaba ɗaya aka halakar mutanen gaba ɗaya kuma mun ga yadda mala'iku da suka zo halakar da su suka yada zango a gidan annabi ibrahim yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam har ya ji tsoro kaɗan saboda sun zo da siffar mutane kuma ya zo ya musu karamci ya kawo musu eh, mai shuyi ya kaddama musu basu ci ba sai suka ce mai su ba mala- ba mutane ba ne ba su cin abinci da rau huce- eh, tsoron ya huta da gare shi ya ce to menene yake tahe da ku suka gaya mishi sun zo su halakar da mutanen annabi lut gaba ɗaya annabi ibrahim har ya kasance yana jayayya da su akan wannan saboda shi ibrahim yana ganin cewa a wannan gari na sudum birnin sudum gurin da ke da kwai annabi lut akwai mutumin kirki akwai annabi lut yana nan annabin allah ne subhanahu wataala mala'iku suka ce ya ibrahim a'rid an hada innahu qad jaa amru rabbik ya ibrahim bar wannan batun al'amarin a musu azaba daga gurin ubangijinka ya zartas al'amarin ubangijinka ya zo shikenan hallaka su za a yi sai ya ce musu qala inna fiha luta a garin wa akwai annabi lut akwai annabi lut ya za a halakar da su gaba daya annabi ibrahim yake jansu da cewa su yi haƙuri su ce mai a'a magana wa ta zartas ta sabko daga gurin Allah subhanahu wataala sai suka ce mai na hannu a'lamu biman fiha mu mun san mun hika sanin wanda ke garin mun hika sanin a'lamu mun hifi sani ga wanda yake cikin garin na musulmi Allah ya ce lanunajiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-gabirin suka gaya mishi suka ce za mu tserar da shi da shi da iyalan shi sai dai matar shi ta kasance daga cikin wanda za a durmiyas saboda munafuka ce shaidaniya ce daga nan Allah ya halakar da su mutanen annabi Lut sai kuma a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala sai ya zo ba mu kaɗan daga tarihin annabi Musa irin gwagwarmayar da ya sha da shi da fir'auna kasurgumin kafuri wanda duk duniya tana bayanin shi har yanzu Allah subhanahu wataala ya gaya mana bayanin shi dalla dalla a cikin Qur'ani yanda ya cuci mutane da yanda ya halakar da mutane wani mal- wani littafin tafsiri yana cewa sai da ya yanka jariri kusan dubu goma sha biyu an masu dabo sun buga sun gaya mai wani yaro ne za a aiwa wa a aihe shi shine zai zama sanadiyar gushewar mulkinka duk wanda aka aiwa sai ya yanka shi ya kashe shi daga mace ta yi ciki sai a gama ta da dogari da gozoma duk inda suke tare suke daga it su aiki su shi dogarin daga an aiwa in namiji ne ya kashe ya tahiye shi ya ida bai so yake shi ita ko gozoma ta kula da ita gurin aihuwa kattar rabu da ita kuma har lokacin da babu yara suka zo aka lallaɓe shi ya bari su samu yara duk ya kashe ya ce to za mu bar muku shekara guda shekara guda mu kashe eh kaji kasurgumin kahuri kuma Allah da ikon shi in wannan shekarar ya kashe shekara ta baɗi wai a bari don a samu yara 'yan aike to a shekarar da ake kashewa a shekarar aka aihe annabi Musa don bai isa ba Allah yake tsare da shi to tarihin shi yana da yawa amma a cikin wannan guri Allah ya ɗosano mana kaɗan za mu wasa shi ko da yaushe aka zo kan wannan guri Allah ya ce wa fi Musa ku sani a cikin tarihin annabi Musa bakka dubawa a kissa annabi Musa akwai aya idh arsalnahu ila fir'aun lokacin da muka aiko shi zuwa fir'auna bi sultanin mubin da hujjoji mabayyana babbar hujja ita ce sanda wadda muka yi bayani da ita jiya kaɗan sanda da Allah subhanahu wata'ala ya bashi yake duk aikace aikace da ita da aka aiko shi gurin fir'auna fatawalla bi rukunihi sai ya juya ya bada baya wa qala sahirun aw majnun yace ai wannan Musa sahirun dan dabo ne ko kuma mahaukaci ne rukunihi kin wannan malaman tafsiri sun ce ai jama'atihi fatawalla bi jama'ati ya juya baya koma gurin jama'a shi wasu malamai suka ce a'a iltafata ya juya kai ne don kasaita da girman kai don wannan ne ya juya ya ce kai wannan ina iltafata ya juya kai ya nuna kwaboro da jiji da kai bai isa ba annabi musa bai isa ba shi fir'auna yake gani ya bi shi shine rukuni hegin in amma magana an gaya magana in ka juya ka ɗaga kafaɗa ka juya ka tahiyar ka ai nuna wata irin kasaita ce ya ce mine wa ƙala sahirun au majanu ya ce sahirun ne ɗan dabo ne ko kuma haukaci ne auƙin wannan tana zawa a tafiya wasu malamai suka ce a tafiya ne ya ce ɗan dabo ne mahaukaci ne saboda au a cikin alkur'ani tana zawa a tafiya da ɗan dabo ne mahaukaci ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa aw kin wannan wa ashaddu qaswa ake nihi sai zukatan ku suka kekashe ta koma kamar dutse wa ashaddu qaswa kuma mafi mafi karfin kekashewa aw a cikin qur'ani tana daukan wawul aqfiyya kuma tana daukan khiyar wannan kenan kenan shi fir'auna da annabi Musa ya zo ya gwada mai duka ayoyin da Allah ya kawo da ya zo da shi yasa ya zo da shi sai ta ya sahirun aw majnun ai dan dabo ne ko kuma mahaukaci yaya ne aka yi annabi Musa ya zo ya isko fir'auna tun lokacin da annabi Musa ya fito daga Madayana tare da matar shi Allah ya kiran shi ya aike shi gurin fir'auna mubasharatan ya tahi har ya roki Allah lokacin a Taurus Sina da suka yi bayani ya zancen Allah ake ce mai kalimullah wanda Allah ya ma magana shine Musa kalimullah wanda Allah ya ma magana shine malam Bahaushe yake cewa kallamu ba kallamu ba ake cewa wani ma ba a ce mai Musa ya dai a ce a kallamu ne kai a ce kalla kalla An- kalimun ma ba a cewa kaga an an an hana sun wa- an hasa cewa kalimullah aka komo kallamu aka hasa cewa kallamu aka komo kalla kai shedan yayi aiki a sunan wannan sunan shi Musa duk mai sunan kallakin wannan kudin ka gaya mai sunan shi na kirki sunan shi Musa sunan annabin Allah ne subhanahu wataala dan mi zaka ce mai kalla mi zaka kalla kalimullahi wanda Allah ya ma magana ake ne wanda Allah ya ma magana an fahimta da kyau ko wannan kenan da ya zo gurin fir'auna ya tsaya ya yi bayani ya yi bayani Allah ya aiko mu Allah ya aiko mu a bautata mai kala a bautata ma kowa sai shi a nan fir'auna ya ce da mi ka zo to kun san Allah subhanahu wata'ala ko da yaushe in zai aiko annabi yana aiko shi da mu'ujiza ta irin zamanin abin da yake fice abin da yake da ƙarhi a lokacin sai Allah ya ba annabin shi kamar shigen wannan abin kuma sai ya yi ƙarhin na 'yan dabo misali a lokacin annabi isa tsahi ya yi yawa a duniya sai mutum ya isa ɗan dabo ƙasurgumin mai sihiri ya isa a saurare shi to sai Allah ya aiko annabin shi da sanda sandan wannan in ya yadda ta sai ta koma kamar macijin nasu na tsahi kuma duk ta cinye abubuwan nasu kuma ta komo ya dauke ta sanda ce ka gani za su ga kamar mu dabo ne shi ko ba dabo bane aka gangaro zawa annabi Isa a lokacin annabi Isa sai likita take tace tashe sai mutum ya isa ya gama magani da magani icce da icce a samu maganin wata cuta sai ya isa ƙwararren likita a lokacin nan ne ya isa a saurare shi a duniya lokacin nan likita take tashe kawai Allah da ya tashi kawo aiko annabin shi sai ya aiko annabin shi yake tada matacce iyakatar likita kenan wani likita zai iya tada matacce yake warkas da ikon Allah kuturu da mai albaras da mine makaho wanda ba a ma aihe shi ba da ido annabi yasa in ya zo ya mishi addu'a sai ya huto idanuwan shi su huto ya hika magani eh dan babu komtso babu babu komtsa babu cataract babu cataract ya nan wannan shikenan idan shi ne sak to ka gani da Allah ya aiko mu'jizar shi sai ya aiko da irin abin da yake tashe yasa Allah ya sa a lokacin nan abin yake tashe kuma sai Allah ya kawo abin mu'jizar shi wanda take karhin wannan sai muka zo zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka isa mai bayani inna fil bayani la sihira a cikin magana da bayani akwai ɓatta kai akwai kauda kai akwai ka janye hankalin mutane sai ka isa za ka tsaya ka yi bayani dalla-dalla a saurare ka tukwana ka isa a saurare ka a do- a lo- a a zamanin shi shi ne tun daga wancan zamanin har ƙarecin duniya to sai Allah ya aiko annabin shi wanda bai taɓa karatu a gurin kowa ba sai gashi yake zauwa da ayoyi na ƙur'ani wanda aka yi aka aka aka aka sa musu su su zo da aya ɗaya kwatankwacin suka kasa kawowa har suka gano cewa wannan ba magana ɗan dabo ba ce ayoyi ne na ƙur'ani yadda suke ratsa cikin mutum su shiga jikin mutum in ana karanta su zaka ji mumuni na kirki wa idza tuliyat alayhi ayatuna zadatuhum imana wa ala rabbi wajilat qulubuhum mumune na kirki in ana karatun qur'ani zaka ji zukatansu da wata jikinsu tana yam tana motsi in sun tuna wani abu na zunubi da suka yi sun san Allah in bai gafarta musu ba Allah kama su zai sai kaga zuciyarsu batta so so nawa ka taɓa ma kanka faɗa so nawa za ka ga zuciyarka tana maka faɗa kai da kanka me yasa ka yi kaza ya za ka yi da gamu- gamuwa da ubangiji ka tabbata wannan zunubin sai Allah ya kama ka a kan shi sai ka shi baka jin daɗi ko kana cikin sallah sai ka kana kuka saboda tsoron kar Allah ya kama ka a irin wannan zunubai wanda ka yi aka zo da ƙur'ani wanda ya gagari larabawa iyawa to mu komo kan annabi Musa annabi Musa Allah ya aiko shi da sanda shine da- ɗaya daga cikin hujojin dan ya kawo mishi hujoji guda tara fi tisi ayatin ila fir'aun ayoyi guda tara zuwa ga fir'auna fatawalla bi rukunihi ya juya ya bada baya yace ai dan dabo ne mahaukaci fa akhadnahu Allah yace wajnuda da ƙarshe muka kama shi da shi da rundunar shi fa nabadnahu fil yam muka watsa shi a cikin teku cikin ruwa wa huwa mulim kuma ana zargin shi wani irin zargi saboda ya batar da mutane fir'auna fastahaffa qaumahu fata'u ya tsoratar da mutanen shi yayi trumpet din su sun bi shi kawai shi suke shi Allah ne shi Allah ne ho yace ma kan shi shi fir'auna ya ce ni ne mafi alkhairi ko wannan walakantaccen wanda bai da komi yake cewa wai annabi musa suka bi shi to wannan ana zargin shi da wannan zai ɗau zunubin shi da zunubin duk wanda ya karkata allah kiyaye sai mi allah ya ce وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم na'am ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم Allah subhanahu wata'ala kuma zai ba mu kaɗan daga cik- a cikin aya guda biyu labarin adawa adawa mutanen annabi hudu wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu annabi annabi hudu ya yi kiransu zuwa ga Allah sun butulce sun kiya Allah ya ce wa fi adin haka nan a cikin kissa had akwai lura akwai aya in wa wa fi adin id arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka aiko musu iska bakarara wanda Allah ya yi ya sa annabi ya yi kiransu ya yi kiransu sun butulce suka but hal Allah ya aiko musu is- iska bakarara muqi- i- iska wadda take muqim wadda babu alkhairi a cikinta kusan mun yi bayani jiya ne ko shekaran jiya yawan eh, eh, iri-iri na iska akwai iska wadda take zawa da ruwa akwai iska wadda take zawa ta kada ta kada wadda za ta sa auren itace ta ɗauko abubuwa na jikin namijin icce ta yaba ma macen icce don su samu su yi ɗiya sinana akwai iska wadda za ta dinga yin gabas a muka ba da misalin yadda manoma suke cewa gabas ba ta jimirin zigi da kaji iska tana gabas tana gaza- gabas to wadda ta taso za ta taso da ruwa sai hadari ya taso kawai ko cikin damana in kaga iska ta taso tana ta gabas tana ta gabas ba a yi ba ruwa kwana biyu iska ta dinga gabas to yanzu kaga iska ta taso kuma za ta taso da hadari to irin wannan to akwai iska ba karara ta azaba wadda ita ba ta ruwa ba ce ba ta komi ba ce kawai ta azaba ce haka Allah ya aiko ma mutanen adawa mutanen annabi hudu ta dinga ɗauka su tana ciccila su tana kafa su a cikin ƙasa Allah ya halakar da su Allah ya ce ma ta zaru min shay'in iskan nan ba ta barin komi komi a tat alaihi in ta zo kan shi illa ja'alatu karramim sai ta maida shi kamar karmami abin cinyewa sai ta kashe shi wa ku sanya aka yi su adawa da suka kasaita fa don tsananin karfi wahuta bayan gari suka yi suka ce ma annabi ya zo da shi da allah nashi a buga eh suka ringa labtu suka huto bayan gari yaki yaki ne suka huto wai da allah labari yake ce mana wanda suna labtawa kamun su huta sai suke ganin samansu kamar guguwa in ta taso in ta taso daga can ba zaka tana daukan wata leda da wata shara ba in ta shigo da cikin gari ba zaka da gani a sama ba ga wata leda haka suna ta watsawa to sai suke gani su suna shiri su huta sai suke gani wannan ashe mutanen ne wanda suka huta ne tuni Allah ya fara maido su su sun huta su suna shiri su huta to wanda suka hutan ga su ana maido su ta ciccila su ta ciccila su sai ta kawo kan ya shige cikin ƙasa kawo su yi haka shikenan a kawo su Allah ya halakar da su wannan iskai Allah kenan ai in ka bauta in ka bauta ma Allah ka tsira sai wa kuma sai Allah ya ce mine وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين na'am فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Allah kuma sai so ya ba mu labarin samudawa samudawa mutanen annabi salihu su ma sun Allah ya halakar da su sun butulci Allah ya halakar da su Allah ya ce wa fi samuda haka a cikin kissar samudawa idh qila lahum lokacin da aka ce musu tamatta'u hatta hin ku dan ji dadi zuwa wani dan lokaci fa atau an amr rabbihim sun yi tsaurin kai daga al'amarin ubangijinsu fa akhadna fa akhadathum sa'iqa sai tsawa ta same su wa hum yanzurun suna zamne ba su iya tashi ma su kauda da gudu suna gani tsawa ta- ta ta same su su kuma samudawa Allah sai ya jarabce su sun ce ma annabi su bai bai bisu imani da shi sai ya sa wannan rabkeken dutsen na garinsu ya yi naƙuda ya aiho dabba sannan dabbai ta zamanto mai kan kaza kamar mai kan jimuna mai wuyan doki mai kaza mai wuyan rakumi ko mai jiki kaza duk dai haka nan naƙa wadda take ita ce kuma ita ma dabba in ta huto daga dutsen da ya naƙuda ta huto ita ma hallauta aihu wai duk a gabansu sai sun ga wannan tukwana za su yi imani da shi suna ganin Allah bai yaba eh suna ga Allah ba ya iya ba alkura ce ai sun mai kat ya ce in na muku haka nan na roƙi ubangiji ya haka kunyar kunyi imani suka ce eh to Allah in yi ma abu sai ya jarabce ka akan shi suna gani annabi ya roƙi ubangiji suna gani dutsen yayi naƙuda ya huddo dabba yanda suka faɗi ita naƙaƙin tagoyi kuma da ɗan nata ta aihu to yanzu me yayi saura saura jarabtal Allah rijiyarsu wanda suke shan ruwa sai Allah ya ce to wannan rijiyar a gaya musu yau in suka ɗauki ruwa kowa ya ɗauki ruwa na kwana biyu gobe taguwa su ta je ta sha ruwa saboda sun ɗora sharaɗin taguwa ta dinga bi gida-gida suna tana ba su nono nono suke so hallo wani sharaɗi ne to sai Allah da ikon shi ya ce to yau in suka ɗauki ruwa gobe taguwa za ta sha ruwa jibin ka je ɗaukar ruwa ka ɗauki naka na kwana biyu eh to an kwana biyu ana wannan sai suka ce ina wannan taguwar tana sa su wahala fa tana shanye musu ruwa aka yi taro samari masu jin kansu masu jiji da kai wanda na kowa banza bisu ganin kowa da, da daraja kowa irin wannan samarin wanda a cikin gari ana samun sa'ai wanda kowa a rene yake a wurinsu Allah shirye mu ya shirye su sai aka samu wani ana ce mai ƙuddaru daga cikinsu ya je ya- ya- ya soke taguwa wannan ya kashe ta a wani tafsiri suka ce ya suka riri dan dan ya shige cikin kakan shi cikin ina wace ce kakan shi dutse to wannan dan iya daga cikin alamar tashin kiyama na ƙarshe zai huto duniya yana daga cikin abubuwa na ƙarshe na alamomin tashin kiyama wannan dan zai huto na katsale to da ya shige daman wa qala lahum rasulullahi فقال naqatullahi لهم رسول الله ناقة الله وسقياها kuma ha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقال لهم رسول الله ولا يخافوا je kada ولا يخاف عقباها ai ma'aikin Allah ya gaya musu wannan wata guwar Allah ce ku barta ta sha ruwanta da ruwan shan ta kar ku taba ta fa bisu wala ta masuha bisu kar ku dandana mata mugun abu ta guwar Allah ce fa fakadzabuhu fa aqaruha suka karyata shi suka soke wannan taguwai da suka soke ta Allah ce fa damdama alaihim rabbuhum bi tanbihim sai Allah ya ragalgaza su saboda zunubin su damdama alaihim daga jin wannan kalmai ka san wata magana ce fa damdama eh mana fa damdama alaihim ai wata kalmai wata kalmar tana da bada tsoro akwai wani yazo ya ce in bashi wata aya wai wanda zai dinga sha da dare mai karfi na ce ta yi ka dinga jan fakubtubu fi hahun walgawun ya ce kai bala ya ce yau ka san wannan to kaje ka yi ta istighfari kaje ka yi ta istighfari da ya ji kubtubu kin wannan ta je wani aljani ya buge shi ya to kaje ka yi ta istighfari kana ta salloli ka ce in baka aya da zaka yi ta sha ni ko da mun sole shi ce nike to fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa kuma sai Allah ya ce wala ya khafu uqbaha kuma Allah baya tsoron wani bi baya saboda in kai wani abu ai kana tsoro wani abu ya biyo baya ko in ka je kai banna wa misali ai kana tsiman kamar convocation daga justice ko da komisariya a kai ka ai shari'a ko da gidan alkali to Allah baya tsoron wannan an gama da su to su ne wannan tarihin su Allah ya ce ma ta zarmin sha'in a taita alaihi illa ja'alatu karramim Allah ya sa mala'ika ya musu na gaba ne ko wa fi samuda iz qila lahum tamatta'u hatta hin A samudawa sai da suka yi haka sai aka ce to ku dan shi dadi zuwa kwana kadan kwana uku duniyan nan ga ta nan kwana uku aka ba ku ran na hudu za a halakar da ku duk mai jin dadi suna izgili ko aka sun kawo shi suke kawai kayan wasa ne yake wadi bayan kwana uku fa atau an amr rabbihim ai su da aka hal sun sun butulce ma al'amarin ubangijin su sai aka aiko mala'ika ya musu tsawa tsawa ita ce kyara kawai kamar da dare haka sai sai mala'ika zo ce kai shikenan duk sun mutu gaba ɗayan su kowa ya mutu tsawa kyaliya ɗaya duk sun mutu gaba ɗaya sai suka wayi gari a mace gaba ɗaya saboda sun yi shishigi da al'amarin ubangijinsu fa akhadhatuhum sayha sai tsawa ta kama su wa hum yanzurun suna kallo baka tsawa baka isa baka tashi ka ka zabga da gudu a'a kana kallo khalas an gama da kai famasta'u فمستضاءوا من قيام na'am وما كانوا منتصرين Allah ya ce ba su isa ba su tashi min kiyamin ko wani tsari su tsa- su yi tsaye su zabga da gudu wa ma kanu muntasirin kuma ba su zamanto ba wanda aka taimaka Allah ya gama da su sai mi gaba وقوم نوح من قبل na'am إنهم كانوا قوما فاسقين daga nan su ma Allah sai ya bar zancensa a cikin wannan sura hallo sai zai ba mu labarin annabi nuhu annabi nuhu wanda ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane su ce la ilaha illallah suka kiya shekara dubu ba hamsin ya kai mai da'awa ya kai mai kira ya kai mai- mai mai kaza mai kaza mai mai kira zuwa ga Allah kada ka kosa idan mutane sun kiya ita kira hal ka yi lokacinka ka tahi wani ya zo yi lokacin shi ya tahi randevu ne yau kiyama magana ta kare shekara dubu ba hamsin annabi nuhu yana kiran su mutane suka kiya Ya- da ƙarshe ya yi addu'a cewa Allah kakkabar komi ne ne a bisa huskar ƙasa in na kahuri ne goma ya lidu illa fajiran kafara ba su aihuwar kowa sai fajiri kahuri daman daga an aihi yara a gidan daga sun fara wayo za a dinga musu nasiha to akwai wani tsoho yana nan ho ya ki mutuwa ya ya ya zagi iyaye da kakannu yayi kaza yayi kaza aljannu ne suka taba shi kar ku biya shi haka ho ake haka ake aka yi ta yi aka yi ta yi annabi nuhu abin da ya kai mai ya daga hannu ya ce rabbu la tazar alal ardi min al وقال نور رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا na'am إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا kun ji addu'a da annabi nuhu yayi yace rabbi ya ubangiji la tadar alal ardi kada ka bar a bisa huskal ƙasa minal kafirin minal kafirin da yara ko da gida ɗaya ne in na kafire ne da yar ana nihin gida wasu malamai sun fassara shi da damro iccen da ya shekara an kalace wannan abin da ya dade kuma baɗi ya sha ruwa ya sake bullowa ko shine na kafiri kakka bari amma fassarar wadda take rajiha ita ce da yar gida na daga dar ne ko gida ɗaya ne ya Allah kakka bari ya ce Allah innaka in tadarhum in ka bar su yudullu ibadak suna batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba kowa suke aihuwa ba sai fajiri wanda yake kahuri da annabi nuhu yayi wannan addu'a sai Allah ya ce mai isna'il fulk ka je ka kera jirgin ruwa annabi nuhu ya je yana sassaka hal kera jirgin ruwa ma da iccen da sauransu duka da umarnin Allah ne mala'ika jibril yake zauwa iya gaya mai har lokacin da ya a takaice da ya yi da kera jirgin ruwan shi gaba daya ana mai izgili ana a asbahata najjar an koma tafinta ko an kwasa cewa Allah ɗaya ne in za su huce suna mai izgili وكلما Hey.
مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ko da yaushe mutane daga cikin mutane suka marra suka huce iya aikin wannan sai su mai izgili قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون yake cewa in kuna mu izgili a yau akwai ranar da za ta zo mu ma mu maida muku kamar yadda kuke yi su bu san ba abinda Allah ya yi tattali abinda Allah ya yi tattali shine za a halakar da su da ruwa Allah da ikon shi ruwan tufana Allah ya sa ya bugo da aka isa tana da tsawo da ruwa ya bugo sama tana yi ƙasa tana yi ƙasa tana hudo ruwa sama tana zubo ruwa annabi nuhu Allah subhanahu wataala ya ce ya ɗauki dukkan komi da komi zaujaini aure su shiga cikin wannan kwale-kwalen daga cikin dabbobi da komi da tsuntsaye in ba haka ba su ma hallaka za su ya ce Allah ina zan gansu aka ce ikiransu ka gansu daga ya ce jakki sai ga jakki da jakka sai shiga doki sai ga doki da godiya sun shiga raƙumi sai ga taguwa da da da da mi da raƙumi da raƙuma da taguwa to da taguwa da amale sun shiga daga ya ce giwa da toron giwa a toron giwa sunan shi ba ba ba giwi ba to haka annabi nuhu duk ya zuba kowa da kowa da 'yan mutanen da suka yi imani da shi suka shiga cikin kwale-kwalen wannan shi kuma kwale-kwalen wannan ru- ya- ruwa ya daga ya daga ya daga duk duniyan nan sai da ya halakar da komi babu wanda suka yi saura a duniya sai wanda suke cikin safinatu nuh ita kuma safinai jirgin ruwa tahiya take Allah ya ce bismillahi majriha wa mursaha وقال اركبوا بها بسم الله مجريها ومرسيها Allah ya ce musu ku hau bisalta da sunan Allah gudunta da burkinta da kwana kawai bismillahi idan tana tahiya bismillahi za ku yi kwana sai ta juya bismillahi sai ta yi na bismillahi burki a tsaya a huta bismillahi kawai haka take tahiya Allah ya halakar da su gaba ɗaya hatta da ɗan annabi Nuhu da bai yi ba imani sai da ya durmiya a cikin ruwan tufana shine malam Bahaushe yake cewa ruwan tsurfana to wannan Allah ya halakar da su go a kaɗan daga cikin tarihin su kanmu shiga tarihin su kuma ya ɗauke lokacin duka mu yi bayanin yadda Allah ya kawo a cikin wannan a daidai wannan sura wa qauma nuhin haka nan mutanen annabi nuh sai Allah ya ce min qablu tun gabanin tun gabanin yaushe tun gabanin adawa da samudawa saboda a tarihi ya nuna mana sai da annabi nuhu bayan shi ne adawa da samudawa suka zo innahum kanu qauman fasiqin su ma sun kasance mutane ne fasikai sun saba ma Allah Allah ya halakar da su akwai aya a gani a lura sai mi gaba wasama والسماء بنيناها بأيدي نعم.
وإنا لموسعون wal arda والأرض فرشناها فنعم الماهدون to a duka wannan abubuwan da muka zana Allah yana gaya mana cewa akwai aya a gani lalle shine Allah kuma shi kadai ya kamata a bautata ma kaga ya zana mu tarihin al'ummomi guda hudu ko biyar ko sai ya ce kuma komo yanzu duniyar ka wassama abanainaha ga sama wadda muka gina ta bi aidin shine da karfi aidin nan ba jam'i bane na yaddin a a aidin bi quwwatin da karfi Allah ya gina ta ta ya sa mata karfi wa inna lamusi'un lalle mu masu shimfidawa ne mun wasa'ata wal arda haka nan ƙasa farashnaha muka wargaza ta muka sa ta a kamar shimfiɗawa fa ni'mal mahidun Allah ya ce madalla da mai shimfiɗawa Allah ya yabi Allah da kanshi wannan ƙasar da ya shimfiɗa ta na'am wa min kulli shay'in ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون kaga a cikin ginan sama da cikin shimfiɗa ƙasa akwai ayoyi wanda suke su ne na ka yarda lalle lalle shi kaɗai za a ma bauta sura makiya kenan babu abin da take karantar da mu sai tsantsal aqida a dinga gwada maka hujjoji na cewa lalle akwai Allah kuma dole ka yi abin da Allah nan ya ce ya ce wa min kulli shay'in baka dubawa hailau daga cikin kowane abu halakana zauje ne mun a- mun halicci arme ne biyu komi biyu ne la'allakum tadhakkarun dan ku tuna ku astu ummi ne ne na halitta wanda Allah ya halitta kulli shay'in yace bibi ne shi kadai ne daya shi kadai ne wutir inna Allah wutiran yuhibbul wutira Allah bare ne shi kadai yana son ka cika aikin ka na dare da wutiri komi yace bi ne ya aura ya ya, ya halitta da zaka duba dabbobi kowanne bi ne da zaka duba itace kowanne bi ne da namiji da mace dauki maina maina wannan iccen dogon yaro dogon yaro kowa ya san shi ko ko kuma maina ko kuma mi bedi ko kuma wa ha dibejiya balbejiya dalbejiya duka sunan shi ne maina bedi dogon yaro dalbejiya masha Allah to in ka duba zaka ga iri biyu ne da kwai namiji da kwai mace macen take iya namiji bai ya iya haka ne haka Allah ya ce kulli shay'in khalaqana zawjayn in ka duba cikin kwari bibi ne in ka duba cikin tsuntsaye bibi ne cikin makhluqat ma ka duba sama kishiyar ta mice ce ƙasa ka duba gabas kishiyar ta ina ne ka duba arewa gusum komi bi ne shi kadai ne Allahu far qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun daga nan sai Allah ya ce ya ida bamu a wannan guri hujjojin da mun ya cancanta mu gano sai ya ce mine ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين wala taj'alu ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين to idan ka biyo zubin ayoyin wannan tun daga fari duk hujjojin wannan da ake baka a ƙasa da sama da tarihin da wanda ya huce da abin da kake gani na mutane da aljanu da komi da komi ka gano cewa lalle lalle sai Allah kadai za a yi ma biyayya sai Allah ya baka umarni ya ce fafirru ilallah mu gudu mu tsere mu koma ga Allah kama kama ka ce ainal mufar ina mafuta take ka tsere ka koma ga Allah cikin kasuwancinka ka koma ga Allah cikin neman iliminka ka tsere ga Allah cikin mu'amalarka da makwabta cikin mu'amalarka da gurin kasuwarka da mu'amalarka da gurin aikinka ka gudu ka tsere da Allah zuwa ga Allah cikin komi da kominka fafirru ilallah kada ka kuskura ka dinga abin da Allah bai sa ka ba sai a inni lakum minhu nadhirun mubin ni huwa zuwa ga Allah nan wa mai galgadi mai bayyana galgadi ne zuwa gare ku ina bayyana galgadi na cewa ku koma ga Allah saboda mine wala taj'alu kuma ma Allahi ilahan akhara kada ku sanya wani abun bauta tare da Allah duk jawabin wannan bayani ne da aka yi ka koma ga Allah kada ka kuskura ka sa ma Allah abun bauta inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai bayyana galgadi ne mabayani mai galgadi ne mabayani dangane da Allah subhanahu wataala wa kadhalika كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر ومجنون نعم أتواصوا به بل هم قوم طاغون وتولى فتول عنهم فما أنت بم- بملومين وذكر وذكر فإن الذكر تنفع to المؤمنين
kaga wannan bayani da aka maka aka gaya maka lalle sai Allah ko menene ka koma ga Allah sai Allah ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim haka ne al'amarin ya gudana ma atal ladina min qablihim min rasulin babu annabin babu ma'aikin da Allah ya aiko ma wasu al'umma illa qalu sahirun aw majnun sai al'umma nan sun ce dan dabo ne mahaukaci ne kowace al'umma da Allah ya aiko ma annabi sai sun ce dan dabo ne mahaukaci ne abin kamar mamaki waye gaya musu waccan al'umma ma haka suka faɗa waye gaya musu kuma su ma suka faɗi sai Allah ya ce a tawasau bi wai suna wasici ne tsakanin su kahuran wasici suke kowanne in suka zo su ce musu dan dabo ne mahaukaci ne a tawasau bi aka ce balhum qaumun tagon bar dai kawai su mutane ne masu dagawa ba su kallon kowa da girma ba su ba su girmama kowa saboda kafircin da butulce ma Allah subhanahu wataala kai dai fatawalla anhum ka kauda kai gare su fama anta bimalum kai ba za a zarge ka ba akan baka yi da sako ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da sako ya gaya mana duk abin da Allah yake so da abin da Allah baya so babu abin da zai nesantar da mu daga wuta ya kai mu aljanna sai da rasulullahi ya gaya mana shi babu abin da zai kusantar da mu da aljanna kuma ya nesantar mu daga wuta akasin magana waccan ha- sai- babu abin da zai nesantar mu daga aljanna ya kai mu wuta sai da rasulullah ya gaya mana shi komi an ida rufi'atul aqlam wa jaffatu suhuf an ida alqalamin an dauke shi a rubutun kuma takardun sun bushe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah ya ce ga musu yau na cika muku addinin addini baya son kage addini baya son ra'ayinka kowane ne kai ka ce a gani na ayi kaza a'a annabi ya ida mu bi ne zami Allah ya aiko maka alƙur'anin wannan shine misalin irin ibadar da Allah yake so an rubuce example theoric na abin da Allah yake so sannan Allah ya aiko maka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine misalin irin ibadar da Allah yake so a aikace example practic misali a aikace kenan ga a rubuce ga a aikace to kuma a ganin ka na menene me yasa zaka kago me yasa zaka ce kai a ganin ka ayi kaza ma ibada ce duk an san da wannan a ganin naka Allah bai kawo ba a ganin naka to ba a san shi mu ku gane a musulunci bi muke ba kagawa ba muke duk abin da zamu yi sai da hujja wala ya fa'alal fi'ila hatta ya alamu hukumullahu fi a cikin lahallari ko kada ka kuskura kai wani abu sai ka san hukuncin ubangiji a kai shi wa yas'alul ulma ya tambayi malumma wa ya qatadi yayi koyi yayi koyi da mi bil muttabi'ina ga masu biyayya gawa li sunnati muhammadin me lahallare ma haka kawai haka ya faɗi lahallaren nan kuma akwai shi a gidan kowa akwai shi a gidan kowa karanta lahallare muqaddimar shi ce ma to wannan shine kai rasulullah ba a zargin ka da komi wa dhakkir kawai kai wa'azi ka tunatar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin dan shi zik- t- zikir tunatarwa wa'azi yana amfanin mumunai su kadai mumuni in yaji ana karatun qur'ani ana fassara qur'ani zaga ya tsaya ya amfanu dan lokaci minti goma minti ashirin ya amfanu ya amfanu tanfa'ul mu'minin Allah ya ce sai mi gaba وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون na'am ما أريد منهم من رزق نعم.
وما أريد أن يطعمون je ka je kare إن sura الله هو الرزاق ذي القوة المتين na'am فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب بأصحابهم فلا يستعجلون na'am فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Allahu akbar Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci irin nan na mut- eh, jinna aljani wal insa da mutum illa liya'budun sai dan su muni bauta kaga anan Allah wa ya fara faɗi aljani ko to yanda Allah ya faɗi haka zaka fassara aye kar ka kuskura ka ce ban halicci irin nan na mutum da aljani ba sai dan su mun bauta a a ba haka ba Allah ya ce Allah ta yi ban halicci irin nan na aljani da mutum ba sai dan su mun bauta in ka aks din shi nan ma ka saba abin da Allah ya ce saboda da za ka duba cikin Qur'ani wasu guraren sai an za a zana mutum da aljani wasu guraren sai an fara haɗin aljani tukwana a faɗi mutum wasu guraren sai an fara haɗin mutum tukwana a haɗu aljani kowanne ba haka nan baka kare Allah ya ɗora shi kowanne da hikima Allah ya ɗora shi za ka lura cewa inda aka fara haɗin aljani to guri ne na butulci da ƙiyewa da da ƙarhi na banza da da wauta babu hankali a ciki na na butulce ma ubangiji to inda aka fara faɗin mutum kwa guri ne na lura da hankali da ibada to amma a nan ɓangaren bauta mai Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna ban halici irin nan na aljani ba wal insa da irin nan na mutum illa liya'budun sai dan su muni bauta kalka ce dungungum rayuwarka ba bauta bace la la la dan adam qul inna salati قل wa إن nusuki صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين la sharika لا la.
شريك له وبذلك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين a nan Allah ya ce bai halicci irin nan na aljani ba da mutum sai don su su bauta to ka sani kul annabi gaya musu Allah ya ce inna salati duk sallar da nake wa nusuki da yankan duk da zan yi wa wa mamati inna salati wa nusuki wa mamati wa mahayaya wa mamati da rayuwa ta dungungum da mutuwa ta gaba daya dukkanin su lillahi rabbil alamin na Allah ne sai yanda Allah ya ce in yi haka zan yi la sharika la babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi Allah walidhalika wa bidhalika umirt haka aka umurce ni wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul مسلمين musulmi ni ne farkon musulmi mai mai kauya Allah ya ce ma annabi gaya musu haka nan neman aiki da zaka je ka yi aiki ka fita ibada ce kake sharaɗin shine ka fita don ka yi aiki ka nemi halak ɗinka kar ka je ka samu haram inda haramun ka je nema zunubi kake amma da ka je neman halak ibada ce kake matarka da ka kawo ma halak ka tira ta da halak ibada ce kake matan sahabbai ya suke in za in matan in mazan za su wuta gari mace za ta rako mijinta tana Allah ba da sa'a Allah kai ka lafiya mai doka lafiya in ka samu halak ka kawo mana gida in ka samu haram kadda ka ɗauko ta saboda mu muna iya haƙuri da yunwa da ishirwa amma ba mu iya haƙuri da azabar Allah ranar kiyama kada ka kuskura ka ci da iyalinka da haram idan ka je neman ilimi don ka gyara addininka ibada ce kake in barci kake barcin mumuni ibada ce saboda yana barci ya huta don ya tashi ya yi aikin ibada abinci kake ci in ka ɗauko loma tuwo zaka kai bakinka tana maka addu'a don ka samu ƙarhi ƙarhi don ka bautata ma ubangiji mumuni amma ma amma wanda yake kafiri butulu loma tuwon nan tana tsine mai albarka ka ɗauko loma tuwo tana Allah tsine ma kana cin arzikin Allah baka bin Allah baka bautata ma Allah tana neman izini ma gurin Allah ta shaƙe ka ta kashe ka wallahi kaka ga tuwo ne sulum sulum da sumun biyuta da miya in Allah ya bata izini kashe ka za ta yi tabbas kashe ta kashe ka za ta yi eh mana irin wannan tuwon tuwon ruwa mai sunan shi bula ko bula bula ho wani guri ne na hucewa bula akwai wani tuwo mai sunan bula to ko shi Allah ko bula bula in Allah ya bashi izini kashe ka zai Allah shirye mu sai Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba irin nan na aljani da irin nan na mutum sai dan su mun bauta ma uridu minhum min rizqin bana bukatar wani arziki gurin su ba kudi ba Allah ya ce ka je ka nemo ka kame wa ma uridu an yut'imun kuma bana bukata su ciyar da ni ba za su iya ciyar da ni ba inna Allaha huwar razzaq lalle Allah shine mai arzutawa du kuwatin ma'abucin karfi matin karfi wanda yake na gaske shi duka Allah ne fa inna lillazina zalamu kusani na ga wanda suka zalunci kawunansu zanuban zunubi mithla zanub ashabihim kamar kwatankwacin zunubin abokannansu fala yasta'jilu kama su yi gaugawa kaga suna da zunubi kwatankwacin zunubin wanda suka saba suka saba ma Allah tun na fari fala yasta'jilun ba gaugawa ba suke yi ba sun ce ba rabbana ajil alaina dittana ya Allah kabla yawmul hisab Allah ka yanko mauna zunubin namu kamu ranar kiyama da ake fadi ba sun ce ba Allahumma in kana hada huwa al min indik fa anzil alaina fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adabin alim haka suke cewa ya Allah in dai annabi Muhammad abin da yake fadi gaskiya ne to amu ruwan duwal watsu na sama a zubo a ragalgaza mu ka duba wayan da suke neman wa kansu sharri kace fala tastajilu ku bar gaugawa ga tana yana zuwa sai Allah ya ce fawailu lilladina kafaru bone ya tabbata ga waɗanda suka kafirce min yawmihim alladhi yu'adun daga ranar nan da ake musu alƙawali ita ce ranar kiyama shi wailun wani kwari ne a cikin wuta wanda ita kanta wutai sai ta kai ƙaran wailun gurin Allah ya Allah akwai wani kwari sunan shi wailun wannan kwari ya ɗanɗana mun azaba shi yasa Allah ya bata lumhashi guda biyu da shaƙa da maidawa respiration da expiration in ta shaƙa kuma ta maido a cikin ɗari sai ta shaƙa jahannama ta shaƙa sai ka ga a duniya wani wuri ruwan ya koma galas saboda an janye ta ja a cikin zahi in ta maido sai ka rasa inda zaka sa ranka ka rasa inda za ka sa ranka wani wuri a dinga karan sanka da gire har sankanta da gire a wani guri saboda wailun kaka ji abin hon kamar da daɗi wailun wallahi musiba ce musiba ce fa wailun lil musallin kai bane ya tabbata hallo ga masu sallah wailun kin wannan wa wani irin sallah alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una ma'un wannan wanda suke sallah ƙotan zakara suna fa wailul lil musallin Allah ya ce bone wailun kin wannan ya tabbata ga masu sallah ƙotan zakara suke rafkanuwa a cikin sallarsu ba ruku'i mai kyau ba sujada mai kyau ba karatun fatiha mai kyau ku sani duk wanda bai karanta fatiha da kyau baya da sallah la salata liman lam ya'ti bi ummul kitab annabi ya ce babu sallah ga wanda bai kaba ummul kitab uwal littahi ita ce suratul fatiha in dai liman bai ya iya karanta fatiha da kyau to tabbas bai da sallah to kai limamin ka bai da sallah kai kana da sallah ina an shiga mota direban makaho ne ina zai kai ku ba lahira zai kai ku to ka gani ba inda za ku amma liman in yana karanta fatiha da kyau yana ruku'i da kyau yana sujada da kyau wannan sai a bi shi sallah amma wasu limamman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in aka tashi karatu ai abun kallo ne ana ringeje ana rawa a kalli gusum a kalli yamma alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin dalli kama kana shillo kama yana shillo baya karantawa bit tartil wat tadabbur na qur'an alhamdulillah rabbil alamin yana tadabbur aya aya daki daki na qur'ani haka ake karatun qur'ani ba ba ba ba ba har an yi da wai express har masallatai cikin ramadan ɗin nan ko akwai masallatai cikin gari da ake rasa musu express wai a yi a huta a yi a huta wai ka ce wani abu ne aka zo aka ɗora ma a kanka sallan nan kana so ka yar ka huta ka idisa da shi alhali ya kai bawan allah lokacinka na sallah shine lokutan da za a ɗaɗɗauko a gama su a ɗora bisa ma'auninka shine farkon awon ka wanda za a yi ranar kiyama annabi yace awwalu ma yuhasab bihi abdu min amalihi as-sala yawmul qiyama farkon abin da za a ma lissahi da shi ranar kiyama ita ce sallah kana zawwa gaban Allah za a ce a kawo sallar shi sallah za a fara dubawa annabi yace fa in salahat in sallar ta yi kyau ingantatta nagartatta mai kyau to sauran lissahin ma da sauki za a maka shi wa in fasadat in kuma ta ɓace fasada sa'ir amali dukkan aikin ka ya lalace wa asbaha min alhalikin kuma ka zamanto daga cikin hallakaku Allah kiyaye idan ka tsaya sallah mumuni in ya tsaya sallah zai bautata ma Allah ubudu rabbak ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bautata ma ubangijinka kamar kana ganin shi in baka ganin shi shi yana ganin ka me yake sa wasu suke kuka a cikin sallah saboda irin wannan nutsuwai ya nutsu ya koma ga Allah yana bin abin da limai yake karantarwa na Qur'ani kuma ya san fasarar menene ake cewa ya bawon Allah irin wannan yanayi in ka sa kanka ka sa a kanka cewa misali in kana so ka samu nutsuwa ta kirki a sallah ka sa a kanka cewa daga ka ce assalamu alaikum zaka mutu wace irin sallah za daga ka yi sallama mala'ika ganin zai ɗauki ranka wace irin sallah za ka yi kai da kanka sai ka nutsu sallar ƙarshe shi ne aka ce sallu salatul muwadde i sallah sallan mai ban kwana ka sa a ranka kawai wannan sallahu daga ita mutuwa zaka za ga ka tsaya da kyau ka yi ƙura'ani da kyau ka yi ruku'i mai kyau ka yi sujada mai kyau kana tasabihi da kyau nutsuwa ka koma ga Allah subhanahu wataala haka ake so dan kaka je ka shiga wailun lil musallin masu rabkanuwa a cikin sallar alladhina hum an salatihim sahun wannan da suke rabkanuwa a cikin sallar Allah ya ce alladhina hum yura'un wannan da suke nuna ayyukansu suna riya suna yi dan a ce suna yi dan a gani sun iya zuciyarsu ba dan Allah ba suke yi to wannan cikin wailun za a rasa za a saka su Allah ya raba mu da wailun nan muka zo ƙarshen wannan surai abinda muka faɗi daidai Allah ya amfane mu da su gabaki ɗaya da mu da masu sauraro za mu shiga kai tsaye cikin sura ta gaba na lokaci ya yi kuma mun yi da surai to tamam insha Allah kana yi ta zama a minti ko a karanta ko biyu sura ta gaba sura makiya karanto harin ta insha سورة الدور مكية وهي سبع وأربعون آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المامور والسقف المرفوع والبهر المسجور إن عذاب ربك ربك لواقع wannan sura suratul tur makkiya ce sannan kuma kamar yadda sura wannan sura suratul dariya ce ta wuce ita ma makkiya ce tana karantar da mu da tsantsar tauhidi kuma ku duba wani irin abu Allah subhanahu wataala yanda ya fara suratul zariya ce da rantsuwa da farko Allah ya ce wa dariyati darwa rantsuwa ta farko falhamilati wukira rantsuwa ta biyu faljariyati yusra rantsuwa ta uku falmuqassimati amra rantsuwa ta nawa ta hudu sai Allah ya ce inna ma tu aduna sadiq lalle abinda ake muku alƙawari na tashin kiyama sai ya afku bancin rantsuwa guda hudu shi kuma nan gurin Allah ya ce wattur rantsuwa ta farko wa kitabul mastur rantsuwa ta biyu fi raqin manshur shine wannan wal baitul ma'mur rantsuwa ta nawa ta uku was saqafil marfu rantsuwa ta nawa wal baharul masjur rantsuwa ta nawa sai yace inna azaba rabbika lawaqi can yace inna ma tu adunu la sadiq nan kuma yace inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka sai ta tabbata can yace in abinda ake muku alƙawali wani kiyama sai ya zo bancin rantsuwa hudu bancin rantsuwa shidda anan ko biyar shidda ko biyar sai kuma yace lalle azabar Allah sai ta tabbata Allah kiyaye mu abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah bi rahmatika ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya a cikin mu ya Allah ka tsare ƙasashen musulmi ya arhamar rahimin masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman iya Allah ka hore musu na kirki wanda suke 'yan kasuwa ko mataimaka masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya wahidal qahhar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين